بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل ثم القلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب ساعة لغير محبوبه وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما وهذا المنصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا ولكن صاحبكم خليل الله وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل قليل من قلته ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبا غار الحبيب على قليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانه ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه لي ليقلص القلب للرب فلما بادر القليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استهباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمسة خمس سلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من القلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله فمن جهله فإن المحبة عامة والقلة خاصة والقلة نهاية المحبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إكباره بحبه لعائشة ولأبيها ولأمر بن الخطاب وغيرهم وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين والشاب التائب حبيب الله وكلته خاصة بالخليلين وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na laraba daren na talata daren laraba a yau daya ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi na babban malamin nan Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 132 a cikin wannan littafi sannan kuma jerin darussan mu wannan shine na 308 ba mu gushe ba a cikin wannan littafi malin yana mana magana akan kashe-kashen soyayya to a yau zai yi mana magana akan bambanci tsakanin alkhulla da almahabba a cikin matakan soyayya akwai almahabba akwai alkhulla almahabba soyayya alkhulla soyayya to amma cikin waɗannan lafuzza biyu wanne ne yafi wanne ne yafi ɗaukaka ko kuma yafi matsayi a ce wa mutum habibullah ko kuma a ce da shi khalilullah to shine malam yace thummal khullatu wa hiya tatadammanu kamal al mahabba sannan daga cikin nau'ukan soyayya akwai al khulla wanda al khulla din ta kunshi cikar wato cikakkiyar soyayya wa nihayataha ta kunshi kololuwar soyayya bihaythu la yabqa fi qalbi fi kalbin muhibbi sa'atun li ghairi mahbubihi soyayyar da ba za a samu wani gurbi na soyayyar wani ba a cikin zuciyar masoyi sai ta wannan da yake so wa hiya mansibun la yaqbalu al musharakata bi wajhin ma al khulla wani matsayi ne na soyayya wanda baya karɓar tarayya ta kowace fuska wa hadha al mansib khalasa lil khalilaini صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ce wannan matsayi ya takaita ga waɗannan badaɗayai guda biyu su ne Ibrahimu da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta ni khalilan kamar ta Ibrahim khalilan lalle Allah ya rike ni badadayi kamar yadda ya rike Ibrahimu badadayi wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan a cikin littafin sahih muslim har ila yau daga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan da zan riki wani badadayi a bayan kasa لاتخذت أبا بكر خليلا دنالك أبو بكر بدا دينا ولكن صاحبكم خليل الله سيدي متمناكو yana nufin kansa ma'awabin nan bada din Allah ne wa fi hadithin akhara aw wani hadisin inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi ni ba ruwa na da kowane badadai da badadantakarsa wannan bayani da shi malam yake a nan yana so ne ya yi martani ga waɗanda suke fifita kalmar habibullah akan khalilullah khalilullah yana nufin badaɗayin Allah ce menene ake nufi da hulla ya ce ana nufin ƙololuwar soyayya sai wanda ya kai wato ƙarshe a ƙaunarka da soyayyar da kake masa zaka ce da shi khalil amma habib duk wani wanda kake so zaka iya ce da shi habibuka amma khalil wannan masoyinka ne da ya kai matuƙa wanda soyayyarsa ta mamaye ko ina da ina a jikinka babu wani wanda zai iya tarayya da shi a cikin wannan matsayi nashi na soyayya wannan shine al-khalil ce saboda haka al-khalilu yafi al-habibu shi yasa yace wannan matsayi na al-khalil mutum biyu su suka al-khalil mutum biyu su suka same shi a wajen Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya rika a matsayin masoyansa na ƙoli da babu kamar su sune guda biyu dinnan annabi Ibrahim alaihi salam ake ce masa khalilullah hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma khalilur rahman shi ma khalilullahi ne sauraka sun kai wannan matuƙa matsayi sun ƙure a babi na soyayya babu wani wanda ya samu irin sanda suka samu a gurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka su suna son Allah soyayya ta ƙarshe don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya rike su akan wannan matsayi sanda suke wa Allah ne ya kai ya kai wato matuka ya kai makura su ma sai Allah subhanahu wata'ala ya so su kamar haka sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallama a rayuwarsa kakab babu wani wanda yake so so na ƙarshe na wanda ya kai makura kamar Allah subhanahu wataala don haka duk yadda yake son mutum yana son shi amma wa soyayyarsa bata kai soyayyar da yake wa Allah ba to shine yake yake maka tarifin al-khulla yake cewa ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها yace sannan cikin matakan soyayya akwai khulla khulla din ita ce ta kunshi kololuwar su cikar soyayya da kololuwarta bi haythu la yabqa fi qalbi almuhibbi sa'atun li ghairi mahbubihi ta yadda babu wani wato wani wani mahalli wani bigire da ya saura a cikin zuciyar masoyi ga wani masoyinsa وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما wannan su wannan matsayi ne da baya karɓar tarayya ta kowace fuska ba zai yi wani yayi tarayya da wani ba a cikin zuciyar mutum daya su samu wannan matsayi na kulla haka Allah subhanahu wataala shine soyayyarsa take kololuwa a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Annabi Ibrahim alaihi salam babu wani abu wanda ya zai shigo na soyayyar wani tare da soyayyar Allah subhanahu wata'ala wa hadha al-mansib yace khalasa nusaku khassun lil khalilain salawatullahi wa salamuhu alaihima cito wannan matsayi mutum biyu ne suka same shi hatta a cikin annabawa da manzanni mutane biyu ne rak suka same shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim shi yasa ake cewa annabi ibrahim khalilur rahman khalilullah kama kala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisin jundub kamar yadda imam muslim ya ruwaito shi yana cewa inna allaha takhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila Allah ya rike ni badadayi kamar yadda ya rike annabi ibrahima badadayi takhadha allahu ibrahima khalila Allah ce ya rike ibrahimu badadayinsa to annabi ya ce to ni ma Allah ya rike ni badadayinsa kamar yadda ya rike annabi Ibrahim badadayinsa wa fi sahihi hakanan a cikin sahih muslim hadithin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan lattakhadtu aba bakr khalila da akwai wani da zan rike shi zan rike shi da wannan matsayi na khalil na badadayi a bayan kasa to da abubakar ne wanda yake nuna cewa soyayyar abubakar a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kera soyayyar kowane sahabi ta kera soyayyar kowane dan adam a bayan ƙasa to amma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike Allah a matsayin khalil don haka ba zai yiwu ya riki wani tare da Allah a cikin wannan matsayi ba da a ce zai yiwu to da sayyidina abubakar ne to wannan yana nuna maka falalar sayyidina abubakar da matsayinsa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da irin soyayyar da Allah subhanahu wataala ya kinsa a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan bawan Allah saboda kaga ashe dukkan wani wanda yake son Allah da manzansa dole ne a same shi yana son sayyidina Abubakar wanda duk aka same shi baya son sayyidina Abubakar to babu son Allah da manzansa a cikin zuciyarsa duk sanda zuciya ta wofinta daga son Annabi sallallahu alaihi wasallama to babu shakka za ta wofinta daga son sayyidina Abubakar duk zuciyar da za ta cika da san sayyidina abubakar to za ta so ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da akwai wani da zai bashi wannan matsayi to da sayyidina abubakar ne wanda yake nuna cewa shi wannan matsayi matsayi ne da baya karɓar tarayya kamar yadda shi ibnu qayyim ya faɗa domin da yana karɓar tarayya to da sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riki sayyidina abubakar khalilan kamar yadda ya riki a samayin da Allah subhanahu wataala ya rike shi wannan baya hana wani ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilinsa kamar da sayyidina abu huraira yake cewa akhbarani ko haddathani khalili ko amarani khalili haka nan abu zar shi ma yake fadar irin wannan ce amarani khalili ce badadayina wato wanda nake son shi soyayya ta ƙarshe ya umarce ni yana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama don haka shi abu huraira ko abu zar al-ghifari ko kowa ma daga cikin sahabbai za su rike annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan matsayi saboda su Allah subhanahu wataala bai ce ya rike su khalilan ba su ba su samu wannan matsayi da sayyidina da da manzo sallallahu alaihi wasallam ya same shi daga Allah ba don haka za su iya ce ma wani khalil shi yasa suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam khalilinsu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya riƙon wani a wannan matsayi ba saboda shi Allah ya rike shi a wannan matsayi shi kuma matsayi ne ɗaya ake samu ba a samun biyu a lokaci ɗaya a zuciya sai dai ɗaya ya samu wannan matsayi to tunda har Allah subhanahu wataala ya bashi wannan matsayi ya zanto shi shine badadayinsa to ba zai riki wani da wannan matsayi ba a kowane ne shi inda kuwa akwai to da sayyidina Abubakar ya kamata ya samu wannan gurbi to shi ne yake cewa laukuntu muttakhidan kamar da ke cin sayo muslim hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce laukuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu ababakar khalila da a ce zan riki wani a bayan ƙasa ya zanto ba da dai to da na riki abubakar walakin da sahibakum khalilullah sai dai mutumin naku yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam mutumin naku ba da dayin Allah ne saboda haka ba zai yi yayi tarayya da Allah cikin wannan matsayi na khulla ba وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل خليل من خلته وانا حديثي ني صحيحي شما أبنا حديث ابن مسعود ني أنا cikin sayo muslim kuma yadda lafazinsa yake ala inni abra'u ila Allah min kulli khillin ila kulli khillin min min min min khillihi ala inni abra'u ila Allah min ila kulli khillin min khillihi أبرأ إلى الله إلى كل خل أبرأ إلى كل خل من خله عفوا إني أبرأ إلى كل خل من خله yake cewa ku saurara ni ba ruwana na barranta daga wato badaɗayantar kowane irin wani badaɗayi wato ba zai ta zama ba badaɗayin wani saboda mai saboda wancan dalili da ya gabata na cewa Allah subhanahu wata'ala ya rike shi badaɗayi ce ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi to shine malam anan yake ci gaba da kawo mana misali na cewa shi baladayin Allah ana son zuciyarsa ta zanto babu wani babu wata soyayya da za ta samu wani gurbi har ya zanto ta kira ta Allah subhanahu wataala a ciki yake cewa walamma sa'ala ibrahimul walada fa utiyahu lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya roki Allah ya bashi da aka kuma bashi wa ta'allaqa hubbuhu bi qalbihi san dan nan ya riga ya shiga zuciyarsa fa akhadha minhu shu'batan har ya kwashi wani kaso wani kaso a cikin zuciyarsa ghara al-habibu ala khalilihi an yakuna fi qalbihi mawdi'un li ghayrihi sai Allah masoyinsa yayi kishin ya zanto a cikin zuciyar annabi ibrahim alaihissalam akwai bigiran soyayyar wani ba shi ba fa'amarahu bi zabhihi sai ci tukayen kaɗan nan naka da kake so ɗan da ya shekara da shekaru yana roƙon Allah ya samu bai samu ba sai bayan shekaru sun yi nisa har an kai a fitar da rai ma daga samun ɗan Allah subhanahu wata'ala ya ba da ɗa aka samu annabi Ismail alaihissalam to sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da cewa ya yanka wannan ɗan duk da yadda yake sansa sansa ya riga ya shiga zuciyarsa ya yi ƙarfi matuƙa fa'amara bi zabhihi wa kana al'amuru fil manami li yakuna tanfidhul ma'muri bihi a'zama ibtila'an wa imtihanan da aka tashi bashi umarnin ma sai aka bashi ci a cikin bacci wato a mafarki dan jarrabar ta zanto ba karama ba dan jarrabar ta zama babba jarrabawar ta zama jarrabawa ce mai tsauri a nan inda wato annabi ibrahim alaihissalam son allah subhanahu wata'ala bai cika zuciyarsa ya kai makura ba to da zai iya kauce ma wannan umarni da cewa mafarki ne da ce mafarki ne don haka babu yadda za a yi kawai don ya yi mafarki an ce yanka ɗansa shi ke je yanka shi to sai allah subhanahu wata'ala ya so ya zanto jarrabawar ta zanto mai tsauri ba a aiko mala'ika gaba da gaba aka ce da shi ka yanka ɗan Allah ya ce ka yanka ɗanka ba sai ya zanto an nuna masa a mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne ba su da kwashe-kwashen mafarki ba su da yaye-yayen mafarki duk abinda suka gani a mafarki gaskiya ne saboda sun fi kowa gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan wanda ya fi ku gaskiyar mafarki shine wanda ya fi ku gaskiyar zance wanda maganarsa ta fi zamowa gaskiya to mafarkinsa ma ya fi zamowa gaskiya to kuwa babu wanda ya kai annabawa gaskiya saboda haka ya zanto mafarkinsu mafarki ne wanda yake gaskiya tsantsa don haka ya yi mafarki cewa ya yanka ɗansa walam ya kuni maksudu zabhal walad ba yanka ɗan ba ne abin nufi a nan wato Allah subhanahu wataala bai ce ya yanka ɗansa ba don kawai yana son ya ga an yanka ɗan ba wannan ne makasudi ba walakin al-maqsuda dhabhuhu min qalbihi abinda ake nufi a yanke shi daga zuciyarsa ya zanto tunanin Allah da ƙaunar Allah da san Allah su suka yi rinjaye a zuciyarsa kada ya ringa hararo san wannan ɗan nashi wanda ya daɗe yana nema bai samu ba daga baya Allah ya bashi sauraka a cire masa wannan tsananin ƙaunar da ta shiga zuciyarsa ta wannan yaro wannan shine makasudin cewa ya yanka ɗan li yakhlus alqalbu lirab dan zuciyarsa ta tsantsa ga ubangiji subhanahu wataala da zanto babu wani abu a zuciyarsa in ba Allah ba فلما بادر الخليل الى امتثال الى الامتثال to yadda annabi ibrahim alayhi salam ya gaggauta daga farkawa da mafarki daga da mafarkin nan bai tsaya shawara ba bai tsaya wata inda inda ba bai tsaya neman tawili ba ko ko roko da da cewa gaban Allah cewa a janye masa wannan umarni duk bai yi wannan ba sai ya gaggauta wajen ya ga ya cika wannan umarni وقدم محبة ربه على محبة وقدم محبة الله على محبة ولده sai ya gabatar da soyayyar ubangijinsa akan soyayyar ɗansa to wannan shine yake nuna soyayyar ubangijin ita ce ta mamaye zuciyar ba soyayyar ɗan ba don haka sai ya gabatar da san Allah akan san ɗansa hasal al-maqsudu fa rufi adh-dhabh to yayin da yayi wannan ya kama ɗan ya tafi har ya kwantar da shi zai yanka shi kamar yadda aka umarce shi shi ma ɗan ya sadu da ya miƙa wuya ga mahaifinsa cewa ya zartar da umarnin da Allah ya masa to haka makasudin da ake so a samu ya samu shine a ga ya gabatar da san Allah akan san ɗansa da wannan makasudi ya tabbata rufa rufi adh-dhabhu sai aka ɗauke wannan umarni aka janye wannan umarni na cewa yanka ɗansa wa fudiya waladu bi dhibhin azim aka fanshi wannan yaro da abin yanka babba da babban abin yanka saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi ya yanka abin yanka a madadin ɗansa da aka ce ya yanka wannan abin yanka ya zanto fansa ne ga jinin ɗansa fa inna rabba ta'ala ma amara bi shay'in thumma abtalahu ra'san ibn al-qayyim yace domin ubangiji subhanahu wataala ba taba bai taba umarni da wani abu ba sannan gaba ɗaya rushe abin ya rushe shi dukansa gaba ɗayansa balla budda an yabqa an yubqi an yabqa ba'dahu ko an yubqi ba'dahu aw badalahu kama abqa shari'ata alfida Allah bai taba yin umarni da wani abu ba sannan ya rushe abin gaba ɗaya lokaci guda face ya wanzar da wani sashi na wannan abu ko kuma ya wanzar da wani madadin wannan abu kamar yadda ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha haka duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya shafe wani abu to zai kawo wani abin da ya fi shi sauki ya fi shi alkhairi saboda haka da aka shafe da aka dauke umarni na yanka shi wannan yaro Isma'il alaihi salam sai aka kawo madadin wannan shine a yanka rago ko a yanka abin yanka shi ne ce kama abka shari'atar fida kama yadda Allah ya wanzantar da shari'ar bayar da fansa shi ne wannan yanka da muke yi a lokacin aikin hajji yanka hadaya ko kuma yanka da muke na layya duk wannan raya wannan sunna ce ta annabi ibrahim alaihissalam wa kama abka istihbaba sadaqati bayna yaday almunajah kamar yadda aka sani cewa da farkon farkon musulunci Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa sahabbai duk wani wanda yake son ganawa da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya gabatar da wani abu na sadaka sai ya yi wani abu na sadaka wannan sadakar ita za ta ba shi dama kuma a ba shi damar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da shi a hikima a nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tare da sahabbansa a madina kuma musulunci ya ƙara faɗaɗa sahabbai suka ƙara yawa sai ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu ko yaushe cikin wato ganin mutane yake da ganawa da su kowa ya ji wata irin damuwa sai ce bara ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shawara ko a bashi wani umarni ko ko a gaya masa ya zai ko a bashi mafita so haka sai ya zanto ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya samun cikakken hutu a rayuwarsa wanda kuma a matsayinsa na dan adam yana buƙatar wannan jikinsa yana buƙatar haka iyalansa ma suna buƙatar su zauna da shi a wani lokaci to saboda haka sai ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta cewa dukkan wani wanda zai gana da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya bada wata sadaka wannan sadakar ita ce za ta bashi damar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da shi ya keɓanta da shi an ce ganawa ba wai ganinsa ba ganinsa wannan kowai suna ganinsa a masallaci suna zama da shi a majalisinsa amma a ja shi gefe a za a gana da shi ɗan wani lokaci wanda shi ake magana ita ce najwa amma ganinsa wannan ganinsa koyaushe sahabbai suna ganinsa matukar sun zo inda yake suna ganin shi a lokutan sallah yana zuwa musu sallah ran juma'a yana musu huduba suna ganinsa a majalisinsa da yake zama da su yana ba su hadisai ka saukar da alkur'ani yana karanta musu duk suna ganin shi a nan amma a kama shi a koma gefe da shi a ce ana son ganawa da shi to kaga wannan zai ɗauki wani lokacinsa na musamman to wannan shi ne aka shar'anta wannan sadaka cewa kowa ya gabatar da sadaka in yana son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu shakka wannan wani umarni ne da ba kowa zai iya yin shi ba sai wanda yake da halin yin sadakar sannan kuma idan mutum ya san abin da zai je ya gana da annabi a kansa ba muhimmi ba ne kaga ba zai fitar da kuɗinsa ya bayar ba zai riƙe kuɗinsa don zai ga cewa abin da zai je ya yi tare da annabi shi kansa ya san ba wani abu ne muhimmi ba to wannan sai ya ja aka samu sauƙi na ganawar da annabi sallallahu alaihi wasallama domin an saka wani sharaɗi da ba kowa ne zai iya cika shi ba wanda ma zai iya cika shi kuma ba akan komai ne zai yarda ya cika wannan sharaɗi ba sauraka sai aka samu sauki a nan to wanda ya yi wa fukara'u daga cikin sahabbai nauyi kwarai da gaske domin akwai waɗanda su ba su da abin da za su bayar sadaka su su sai dai a ba su amma Allah bai hore musu abin da za su bayar sadaka don su gana da annabi sallallahu alaihi wasallam to shin wanda yana nufin shikenan har abada ba za su gana da annabi sallallahu alaihi wasallam a duk matsalar da za ta taso musu tunda ba su da abin da za su bayar sadaka to daman dan a magance waccan matsala ne sai aka soke wannan umarni duk da cewa yana nan ya ci gaba da wanzuwa a matsayin musahabbi cewa abu ne mai kyau da zaka samu lada idan kana son gana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bada sadaka domin ka gana da shi amma bai zama wajibi ba wato aka janye aka janye aka janye hukuncin wajibci amma kuma an bar hukuncin mustahabbanci mustahabbin yana nan to shine anan ibn al-qayyim yake yake bayani aka koma tafsir suratul mujadila za a ji wannan za a samu wannan bayanan a a fadade shine cewa kama abqa istihbab as-sadaqati bayna yaday al-munajati kamar yadda aka Allah ya wanzar da bayar da sadaka a matsayin mustahabbi ga wanda zai gana da Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya gana da shi wa kama abqa al-khamsa salawatin ba'da raf'i al-50 wa abqa thawabaha kamar yadda kuma Allah ya wanzar da salloli biyar bayan an janye salloli hamsin da farkon al'amari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iraji Allah ya farlanta masa salloli hamsin kamar yadda aka sani ji ana karantawa a hadithul hadithul mi'raj idan to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sama ta shida inda annabi Musa alaihi salam yake tambaye shi mai Allah ya farlanta maka sai ya gaya masa Allah ya farlanta masa salloli hamsin annabi Musa ya ce to zan baka shawara ka je ka nemi sassauci saboda ni na gwada banu Isra'ila akan bin umarnin Allah naga sun kasa al'ummar ka ba za su iya sallah hamsin ba a kullum ya koma aka rage masa biyar ya dawo ya gaya masa ya kuma ƙara maimaita masa waccan shawara ta farko ya sake komawa aka sake rage masa haka har sai da suka dawo biyar to shine Allah subhanahu wataala yake gaya masa cewa bayan ya ce masa to yaje an farlanta masa shi da al'ummarsa salloli biyar a kowace rana sai ce da shi la yubaddalu qawlu ladayya ba a canza magana a gabana wato wannan shine na ƙarshe babu maganar canji kuma هي خمس في الفعل وهو- وهي خمسون في الأجر كما يلي يزوج كن سيد البخاري ده مسلم حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi ka je a aikace salloli biyar ne amma a lada ladan salloli hamsin ne domin kowace kowace hasana bi asharati amsalha duk wani abu mai kyau da mutum zai yi za a ninka masa shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk zai zo da kyakkyawan aiki to yana da irinsa irinsa ladan irinsa irinsa goma saboda haka in kai sallar azahar ɗaya kana da ladan sallar azahar goma in kai sallar la'asar ɗaya kana da ladan sallar la'asar goma kaga in ka kirga sai ka ga sai ka ga alada suna nan a hamsin ko da ko guda biyar ne to wannan falala ce ta ubangiji subhanahu wataala anan ibnul qayyim wata dajiya ce yayi don ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yakan kawo canji mafi sauki ko mafi alkhairi idan ya janya wani umarni amma baya barin abin hakanan sakaka babu wani madadi wannan duk ya goya shi ne akan maganar fansa ta annabi Ismail alaihi salam da Allah subhanahu wata'ala ya bayar amma ba wannan ne maudu'insa ba sauraka anan abin da yake so ya ya tabbatar mana shine al-khulla in aka ce wani khalilur rahman ko khalilullah yana nufin cewa a zuciyarsa babu wata soyayya da za ta kera wannan babu wata soyayya da za ta danna wannan soyayya soyayyar Allah ita ce kokoluwa kokoluwa babu wata soyayya sama da ita shi yasa Allah subhanahu wataala ya so ya cire san dan dan fari da da da da, da annabi Ibrahim a.s. ya samu bayan dogon lokaci yana jira ya cire masa wannan tsananin soyayya da zai shiga zuciyarsa domin a bisa ɗabi'a ta ɗan adam dole a samu wannan ya daɗe yana jiran ɗa sai da ya kai wasu shekaru balaga min kibar itiya ya kai shekaru tsufa tukub sannan kuma ya samu ɗa to babu shakka zai ji ƙaunarsa da soyayyarsa a zuciyarsa fiye da komai to sai Allah subhanahu wataala ya nuna masa cewa ko kana son shi to ka tab- ka- ka- ka fifita san Allah akan wannan baka bashi jarabawa kuma ya cinye jarabawa ya cinye jarabawa to shine malam yake cewa wa faslun wa amma ma yadhunnuhu ba'd al-ghalitin anna al-mahabbata akmalu min al-khullati amma abinda wasu masu kuskure suke zato na cewa al-mahabba soyayya tana sama da khulla wa anna ibrahima khalilullah wa muhammadan habibullah fa min jahlihi shi to wanda yake wannan zato jahili ne yace wato da jahilcin sa ne yasa shi wannan zato ya rika cewa habibullah ya fi khalilullah yace annabi ibrahim khalilullah amma annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah saboda haka habibullah ya fi khalilullah ibn al-qayyim yace wanda zai yi irin wannan kuskure to zai zai yi shi ne saboda jahilcin sa فإن المحبة عامة yace saboda ita almahabba almahabba wannan kalma soyayya soyayya ce ta ta bai daya wanda kowa da kowa na iya samun kasansa a cikinta kowa na iya samun kaso a cikinta wal khullatu khassa amma ita al khulla soyayya ta ta al khulla soyayya ce wacce take ta musamman da ita ba ta karɓar tarayya والخلة نهاية المح... نهاية المحبة الخلة يتشي قول الوسوية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا شيء أبايا كما عند مكجي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأبار شيء الله يريك شيء بدأي كما يريك إبراهيم خليل سورة كذا شيء ما خليل الله ونفى أن يكون له خليل غير ربه kuma ya koren zanto yana da wani ba daɗayi ba ubangijinsa ba kaga wannan shi yake nuna cewa hulla ba ta karɓi tarayya ma ikhbarihi bi mahabbati li aisha wa li abiha tare da ya ba mu labarin cewa yana son aisha radiyallahu ta'ala anha yana son mahaifinta yana son umar ibn al-khattab da wasunsu kamar yadda suka hadisin abur ibn al-as da yake cikin sahih al-bukhari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilaika wa kafi so cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi Aisha qala wa min ar-rijali qala abuha qala thumma man qala Umar ya ce a cikin mutane wa ka fi so sai ya ce da shi aisha sai ce a maza a maza nake nufi sai ce mahaifinta sai sannan wa sai ce sannan umar abin da sannan umar sannan wa sannan usman ya ce sai dai shiru don ka in zo na ƙarshe shi a tsammaninsa watakila bai zo na farko bai zo na biyu abinda ya sa amur ibn al'as an su cewa yana daga cikin da suka musulunta daga baya-baya amma daga shigarsa musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi matsayi matuka da gaske ya ɗauke shi da matsayi na babban mutum ne mai shekaru kuma a cikin ƙabilar ƙuraishawa yana da matsayi sosai to lokacin da ya musulunta bai jima da shiga musulunci ba aka za a aka bin nan yakin gazwatu satis salasil ya taso sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne shugaba duk ga wasu tsofaffin sahabbai ma'ana da daddun sahabbai suna gaban sa amma aka ce al-amr ibn al-as kai ne shugaba to wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam nuna masa sai yake zan koma shi aka fi so kama da kowa to bara dai ya ƙara tabbatarwa a ji baki da baki shine ya ce wa ka fi so sai annabi ce Aisha ce a maza nake nufi sai ce Abubakar ce sai wa sai Umar sai wa sai ce sai na yi shuru daga nan don kaɗin zama a ƙarshe saboda bai san kuma in ya ce sai wawa za a ce ba to a shahid anan shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son wasu daga cikin sahabbansa yana son aisha radiyallahu ta'ala anha cikin matansa yana son abubakar yana son umar da sauran sahabbansa kaga ashe al-mahabba wannan gamammiya ce kowa na iya shiga ƙarƙashinta amma banda alkhulla ita alkhulla wannan wani abu ne ke bantacce da ba kowa yake iya shiga cikinsa ba to a shi kaga alkhulla tana gaba wanda aka ce da shi khalilullah ya fi wanda aka ce da shi habibullah wa aidan fa inna allaha subhanahu hakanan shi shi ma allah subhanahu wata'ala littafinsa mai tsarki ya labarta mana cewa yana son wasu rukunai na mutane wasu nau'uka na mutane ce yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu yawan tuba yana son masu tsarkaka yace wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son masu masu hakuri haka nan yace wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci kaga dukkan waɗannan mutane ne da suka sifantu da wasu sifofi Allah ce yana son su ashe kaga ita mahabba da yawa ana iya tarayya a cikin ta sabanin al-khulla ita al-khulla khalilullah wannan na musamman ne ba kowa yake samu wannan matsayi ba to kaga ashe wani ba zai zo ya ce khalilullah habibullah ya fi khalilullah ba ya ce in yi haka to ya nuna jahilcinsa wa shabu ta'ibu habibullah ana cewa a shabu ta'ibu habibullah wato saurayi wanda yake tuba zuwa ga Allah masoyin Allah ne wannan hadisi ne asar ne a cikin littafin at-tauba na ibnu abid dunya da littafin الثواب na Abu Shaykh sun ruwaito shi da amma da sanadi mai rauni daga Anas dan Malik lafazin sa inna Allah yuhibbu shab at-ta'ib inna Allah yuhibbu shab at-ta'ib Allah yana son saurayi wanda yake tuba wa khullatuhu khassatun bil khalilain amma khullar Allah soyayya ce ta musamman ga Annabi Ibrahim alayhi salam da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba ta kowa bace saboda haka ba za sauran muminai da sauran masu takawa da masu haƙuri da masu adalci ba su samu wannan ba annabi ibrahim a.s. da annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai suka samu wannan to kaga wani ya zo ya ce habibullahi ya fi khalilullahi ya ce wa inna ma haza min killatil ilmi wal fahmi anillahi wa rasulihi wannan da zai yi wannan yana da ƙarancin fahimtar ilimi da fahimtar abin da ya zo daga Allah da manzansa
فصل وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله أو لكلاسه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله وتقدم أن قاسية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما وتقدم أن هذا من كمال قوة المحب والقوة الحب والبغض ولا يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك وال العمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه وإما لضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لا يطاوئه لإيثار الأصح له مع علمه بأنه الأصح نعم بحيث لا يطاوئه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان أقله وإيمانه فيكهر الغالب الضعيف ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتعبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء علي أديم المروءة فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها فالحب والإدراك أصل كل فعل ومبدأه نعم فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكفر وهو متعلق الثواب والإقاب وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو أدمي والتحقيق أنه قسمان فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي أدمي والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي
to a wannan gaba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala zai shiga warware wata ɗabi'a da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam a kanta da kuma ɗabi'a ta hankali da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kowane ɗan adam da yadda wannan ɗabi'ar take aiki idan har bata lalace ba bata samu wani abu da ya gurɓata ta ba hankalin ɗan adam yake masa aiki yake masa amfani idan wani abu bai bijiro wanda zai canza masa wannan hankalin ba da zanto baya aiki ko baya da saiti za mu tsaya sai bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba da wannan gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in